na iya kaje abin da ya fi gare shi ya dau inda ya san ba a zai iya farkawa ya yi sallar a ce lokacin tambuta ne ba ya dau ne ya mafarkin ko kuma ya wakala wanda zai farkar da shi domin ya sallar a lokacin tambuta ne amma dan da ya san ba ba a ce ya yi zunubi ba tun da lokacin da ya riga ya zo ba ba wajibi ba ne kan mutum ya tsaya sauraron abin da lokacin sa ya zo ba ya ce aka yi abin da yake lokacin sa ya zo ya sani lalle ya yi yayin amma da zai farka musamman biyar da mintuna kaɗan minti biyu ko minti uku wata kila su ne ya riga ya keto to wannan ya kwaye su gaba da barcin ya so sai awa guda ko da wasu mintuna kafin ya farka wannan ya aikata haramu ya aikata haramu sai dai ya ce asuba sai ya sallah asuba tun da lokacin sa ya yi tun da lokacin sa ya yi to wani siyan sai kuma mantuwa mantuwa shi ma uzuri ne ya zamo ya mance bai sallah ba suna ba sai da lokacin da bukari ya fita da ya zo da ita a cikin lokacin da zaruri da shi ma da yin zunubi ba da yin zunubi ba. to wannan fasali ne ya jibo alal mukallafi wajibi ne bisa dukkan wanda yake mukallafi na'am qada'u ma fatahu min as-salawati al-mafrudati ya rama abin da ya tsere masa daga salloli wanda suke a beban farantawa na'am wato salloli wanda suke a beban farantawa su ne a faranta kan mutum lalle idan ya su tsere masa ya rama na'am wato ya rama su na'am murattabatan yana rama ta ko bisa jerantawa fi ayyi waqtin kana illa ya kawo wato wajen ma'abota haduwa a tafarkin Allah na'am duk wani aiki ma da bawa yake ko da na nafila ne in ya sabunta in dai ya sabunta yin wannan aikin to sai su riga ganin cewa idan ya tsere wa bawa to ya ya rama shi saboda ne saboda cewa annabi sallallahu alaihi wasallam an rawaito cewa ya kasance in ya fara yin aiki yakan dorar a kansa amma shi yasa baya son bawa ya fara wa kansa abin da yake aka karfin sa don kada wata ran ya gagare shi amma ya ringa yin abin da yake zai iya wanda ko da kai ne masa ne zai iya ramawa zai iya ramawa a nan sallallahu alaihi wasallam na faɗa hadisi to a habbul amali ila Allah adwahu wa in qalla mafi tsayuwar aiki zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala aikin da bawa ya dore akan yin sa dukkan kantarsa wanda zai yi sallah kullum da daddare na sallar nafila raka a biyu zai dawwama a kan haka kullum yana yi ya fi daga wanda za a ce wata rage raka a goma wata rage raka a takwas wata ran ma ba zai yi ba wanda yake yi bidiyon nan kullum bai dora a kansa fiye da haka ba ya ce daga wanda yake fiye da haka amma wata ran baya iya yin haka na'am Eh, ya ce to fi ayyi waqtin kana wato wajen rama salloli da tsakere murattabatan ana rama ta halin kasancewar rama ta a jere yadda ta tsere idan a zara la'asar ta tsere masa to sai ya fara rama a zara din nan sannan zai fara zai rama la'asar Na'am.
haka ne idan asuba a zara ta tsere masa to sai ya fara za rama asuba nan sannan zai rama a zuhur din nan wato yana dai rama ta a jere to shi ayyuwa kafin kana ya yana rama fasallar da yake ta gere masa wanda take wajiba a kowane lokaci yake a duk lokacin da yake ko da lokacin da aka ce an hana yin sallah to ya samu ya rama kamar lokacin da rana take hudowa ko lokacin da take faduwa ko kuma lokacin da neman yake huduba sallar juma'a hudubar juma'a na'am to duk a wannan lokacin bawa ya ya nan na gare shi rama sallah ta farilla wanda yake ta zere masa shi yasa wannan yake daga guraren da aka ce a qur'ani ya yi tasirin sunna ko a sunna annabi sallallahu alaihi wasallam an ce a ba a yin sallah bayan sallar da asar sai rana ta faɗi ba a yin sallah bayan sallar asuba sai rana ta hudu to amma Qur'ani ya tabbatar da cewa duk sallar da yake ta tsere wa bawa to bawa ya rike rama ta hafi zuwa na salawati wa salati da wusta ya sa an aka ce yana daga cikin wurare guda hudu ko guda biyar inda yake Qur'ani ya yi tasirin sunna inda yake Qur'ani ya yi tasirin sunna wa azza illa wa azza lam yajtu wa arba'ati ka ayati illa ka ayati al-aswati aw kal jizyati wa salawati hafizu alaiha wal amilina wa ma'ailaha to na'am wa yajibu tartib al-hadaratayn to wato wannan an gama magana kan kirama sallolin da yake sun zai wa bawa kenan na'am to kuma sai ga wata magana wacce ita ma malaman fiqhu kan hada da wata matsalar da ta gabata magana a kansu a baki daya na'am shine jeranta sallah guda biyu masu wakati daya wato wanda yake sun hada a wakati kamar magarba da isha ko azhar da la'asar magarba da isha kaga sun hada wakati to a akwai lokacin da yake mutari ne na isha amma da wuri ne na sallar magarba ko na'am kuma ana nan a ta tafiya amma har kuma lokacin mutarin isha ya fita da wurin ta ya shigo kuma yana nan mu da wuri na sallar magarba na'am da wuri ne na sallar magarba da wuri ne kuma da sallar isha ma haka nan a zahar da la'asar suna taruwa da farko za su taru ma a lokacin mutari yadda ya gabata a baya sannan su zo su taru cewa a wannan wakati ne mutari na la'asar amma da wuri da sallar azhar kuma Na'am.
a hawa mutari ma na azhar na la'asar din ya fita da wurin da ya shigo da wurin da aka je ya yana nan da wurin da aka shigo da wurin azhar da yana nan na'am har rana ta faɗi lokaci ne da wuri da rai su biya na'am to wai ji tartibul hali da kai wajibi ne a ra'adiran da salloli guda biyu Na'am.
wanda suke mahalarta wakacin na'am al-mushrikatayn wanda yake musharikatai mushrikatayn wanda yake masu tarayya fil waqti a cikin wakaci wanda yake sun yi tarayya a cikin wakaci na'am yaran da tsakanin su wajibi ne sharadi kamar cewa lalle kafin a yi la'asar ta yau sai an yi azahar in yi wanda yake azahar sun ta zaba a kansa ne sai ko wanda yake azahar sun da ta zaba a kansa ba ko na'am wanda yake azahar sun da ta zaba a kansa ba wanda hukuncin ta gabata a baya ko na'am kamar misali ya da bai balaga ba sai daga faduwar rana inda bai wuce ne wanka ba ya sallar da asar kawai kaga wani ayan ce sallar da asar din ce kenan kawai zaba a kansa kawai ko ko matan da yake jinin hada bai dauke mata ba sai to gwagwaran ta yi wanka ta yi sallar da asar rana za ta fadi to shi ma kaga an ce sallar da asar din ce kawai kawai zaba a kanta sallar za ta kawai zaba ba a kanta ko na'am to amma wanda in yake azahar ta wajaba a kansa kuma da aka da kake bayan wannan azahar din ta wajaba a kansa to wajibi ne sai ya fara yin azahar sannan yi da asar din in ya gabatar da asar kan azahar din to da asar din ba ta inganta ba Na'am.
wajibi ne in yi azahar din sai ya sake dawo da asar din nan wacce da asar da ya gabatar da ita kan azahar ba ta inganta ba na'am to
fa inna khalafa idan ya saba a'ada thaniyata abadan zai ne da ta biyun har abada kamar ya gabatar da la'asar ɗin sannan ne a zahar to wajibi ne ya sace la'asar ɗin kuma wannan mai da can har abada har abada na'am ko da bayan lokaci ne ko da bayan lokaci ne ko ya fara yin isha kafin ya yi magarba to yi magarba nan wajibi ne sai ya sake yin isha na'am kuma sake isha nan na kansa har abada to ويجب تقديم الفوائد على الحاضرة to an gama magana a kan wannan matsala ta biyu sai kuma matsala ta uku kuma shi ne wato tafe bainal fawaid wal hadira jera ta tsakanin hukuncin jera ta tsakanin sallah da salloli da suka jere da kuma mai wakati to yace wa yajibu wajibi ne تقديم الفوائد a gabatar da sallolin da suka jere على الحاضرة bisa sallah mai wakati وإن خرج وقت الحاضرة da ko da wakacin ita mai wakacin zai fita نعم ما لم تجد على خمس صلوات muddin ba kai daɗi su sallolin da suka tsere din muddin ba su wuce salloli biyar ba نعم فإن زادت عليها wato wannan shi ne ɗaya daga cikin ƙaunuka guda biyu saboda akwai tsakanin tsakanin malamai a masaba ta imam malik radiyallahu ta'ala anhu yasirul fawaiti salloli da suka tsere wanda za a iya kiran su kaɗan sallah hudu ce ko ko sallah biyar wasu suka ce sallah hudu su ne sallolin da suke tsere in salloli sun kai na yi da dare suka ce ai salloli ne masu yawa نعم
wasu ta ce a ai ko da sallolin yin da dare sallah biyar gaba daya ya tsirai ne abin da yake mai yawa sai shida wato ya zama kenan daga wan- a wannan maganar za a fahimci cewa dukkan malamai sun da muka cewa raka a hudu ya tsirai ne dukkan malaman bakara sun da muka cewa raka a hudu ya tsirai ne kamar yadda yake sun da muka cewa raka a shida ka tsirai ne masu yawa ne نعم wasu wato salloli hudu kaɗan ne salloli shida kuma masu yawa ne salloli hudu kaɗan ne salloli suka ko masu yawa ne amma saɓanin a sallah biyar ne salloli guda biyar kawai kaɗan ne ko ko masu yawa to shi ne aka yi saɓani wasu suka ce salloli guda biyar kaɗan ne wasu suka ce salloli guda biyar masu yawa ne to to wajibi ne dai a gabatar da salloli da suka tsere wanda suke kaɗan duka mai wakati wa in halatta wakatul hali na ko da wakacin ita mai wakacin zai fita wanda yake ake bin sa salloli guda hudu ko ko salloli guda biyar suka kai kauri to kuma ga mai wakati sabu to wajibi ne ya fara rama wa'insan sallolin ko da ita wakacin ita wannan mai wakacin zai fita sannan yara mata yara mata a wajen wakacin kenan na'am to فإن زادت عليها على أحد القولين idan sallolin suka wuce salloli guda hudu suka ɗan zanci suka المشهورين kowanne a cikin su mashuri ne نعم أو على عربين ko ko ah, ko wato su wuce salloli guda biyar ko ko su wuce salloli guda hudu على المشهور a hari duka ɗaya zancen mashuri آخر domin duka ɗaya zancen wanda yake shi ma mashuri ne نعم قسمت الحاضرة wato a nan sai ya zama kowanne cikin zantuka biyu su mashuhura نعم akan samu wani lokacin don cika cike da cika a cikin masara amma sai zama guda ɗaya ne ya yi shuhura نعم kaga irin wannan kamar a motar cewa halin sai ya ce alal mashhuri نعم sai ya kai wanda yake ya fi shuhura kawai yanzu sai ya kai wanda yake ya fi shuhura kawai alal mashhuri illa ya bayyana cewa ba fa shi ne kawai magana a cikin masara ba akwai wani نعم to amma inda yake zartuttukan wanda yake sun yi shuhurar ba ɗaya ba ne kawai biyu ne ko uku ko fiye da haka to irin wannan sai ce filafo sabani wato shi yasa da yake cewa filafo cikin shi sabani a cikin wanne ne ya fi shura wasu malaman sun ce wannan zancen ne ya fi shura wasu sun ce wancan ne ya fi shura to نعم
to
إذا فاق وقتها to sai a gaba a wannan hali in ya zama sallar ta huce salloli hudu salloli da suka tsere masa zai rama su sun wuce salloli hudu ko ku sun wuce salloli guda biyar Na'am.
to sai ya gabatar da ita sallah wajibi ne a wannan halin ya gabatar da sallah mai wakaci idan dai ya zama wakacin ta yayi kunci Na'am.
ya zama ba zai iya rama sallolin da suka tsere masa ya dawo ya ita a cikin wakacin ta ba in yake sai ya rama sallolin da suka tsere masa to wakacin ita ne wakacin zai fita نعم to a wannan halin wajibi ne ya gabatar da ita ne wakacin ne ya sa ya so bayan ya yi ta su wa'annan da suka tsere masa sai ya ci gaba da rama su to
ومن تذ- ومن ومن ذكر فائدة wanda ya tuna sallah wanda yake ta tsere masa في وقتية a cikin a cikin sallah ne wakaci نعم misali yanzu yana cikin la'asar sai ya tuna sai a su ma ta safiyar nan da ta wuce bai yi ta ba ko ko a'a ko wani abu wanda yake ya sarauta ɓacin ta gare shi to يجب ترتيبها معها idan ya zamo to jelan da ta tare da ita wajibi ne kamar ya zamo a sannan da ya tuna masala ta zahar ce a yanzu yana cikin da aka rafe ya tuna cewa a a zahar ɗinsa bai yi ta ba a zahar ɗin
فإن كان فرضا idan shi kaɗai ne yake yin sallah قطع zai yanke zai yanke da aka tuna yake yin ya zo da a zahar ɗin نعم ما لم يعتقد ركعة malami a ke ما لم يعقد ركعة mutum bai kudura raka'a ba mutum bai kudura raka'a ɗaya ba amma in ya riga ya kudura raka'a ɗaya wannan sai ya ta fara wata raka'a ta zamo biyu Na'am.
sannan ta sa ta koma nafila نعم sai ta koma nafila to بوضع يديه sai wato kudura raka'ar ko a nan yana kasancewa ne da tsora hannu على yi ركبتيه bisa gwiwoyinsa wato nan yana daga cikin wuraren da ibn al-qasim ya dace da ashabu cewa kuda raka yana kasancewa da tsora hannun bisa gwiwa in ban da wannan matsalar da wasu matsaloli a wanda ba su wuce goma sha biyu ba to ibn al-qasim shi a wajen sa kuda raka'a shi ne ɗagawa daga ruku wanda bai daga daga rukuni ba ibn qasim sai ce bai kula raka'a ba amma malam asham shi a ko'ina dora hannu duka gwiwa shi ne kula raka'a a wajen a wajen malam asham wato dukkan su yin almajiran imam malik ne نعم kuma an yi su gari kasa mutanen kasa irin dukkan su mutanen misira ne illa iyaka shi ibn qasim ya fi sauran almajiran imam malik daɗewa a wajensa don wajen shekara ashirin ne yana wajen imam malik kuma bai tarar da shi da wani ba buran nan zaman ne ko da yake bayan nan da kafin sannan ya karɓi ilimi wajen wasu malaman amma dai duk da ya sami imam malik wannan zama shekara ashirin din wajen imam malik kawai yake yin ilimi na'am wato shi ne kasu da shi da shi ran ka ce dari da ishirin da takwas shi na da dari da ishirin da takwas yin ka da imam malik din ya bin yadda kamar shekara talatin da biyar ko kuma yi wa fati hijira na da shekara dari da sittin da ɗaya wato imam malik din ya riga shi wa fati da shekara goma sha biyu kenan shi ko a shago a wasu alaman da yawa sun ce an haife shi hijira na da dari da arba'in shekara ɗari da arba'in masu yin kasan yin kaga ya jire su shekara goma sha biyu kuma yawan kati shekara ɗaya da sha biyu mai can da hudu da shi yana yin sha biyu shekara ɗaya da wakati kwana goma sha shida sun yi masa sale su kawai ba mutuwa sha biyu sha biyu sai ya riga mutuwa sannan a sha biyu to mai can da hudu to فإن أحدها idan ya gudana idan ya riga ya gudana raka'a نعم ضم إليها أخرى to sai ya dawo wata raka'a ne zuwa gare ta wadda da a yi shakki وخرج عن شفعه ta daga raka a biyu wato sai ya mai da su nafila sai ya mai da su ya mai da sallar tasa ta zamo nafila wannan fakin da yake shi kadai yake yin sallah نعم ba liman ba ne liman za a faɗi hukuncinsa shi ma dai hukuncinsa shi kansa kamar mai sallar shi kadai ne wa in kana imaman idan ko liman ne أداء to sai ya yake sallah نعم sai ya yake sallah ala kulli halin نعم sabu abin da ya sa shi aka ce ko da ya yi raka a sai ya yi saboda in ci gaba da yi mamuman da ke tare da shi za su ɗauka cewa sallar yi ce shi ya sa shi ko da ya yi raka a ɗaya sai ya yi ta نعم sai ya yanke ya fita kuma nan yana cikin wuraren da aka ce sallah ta tashi da shi liman da kuma su ma mamuman a wajen mafi yawan malamai to amma akwai wani wuraren inda yake sallah take tashi ga liman kawai amma ban da ga mamumai ko نعم.
to ولا يستخلف ba ya cewa zai sa wani ya ta sallah نعم زي ما هو هنا.
ɗayan ba ya ce zai sa wani ya ta sallah ba to ويسر ذلك لصلاة المأمون مأمون ma'amuni مأمونين shi ne ce waya tsari zalika ba su sallar nan da liman yana na kuwa lissalati mamunina da sallar mamumansa duk wanda ke sallar a bayansa shi ma sallar ta su ta bashi wanda duk suke sallar a bayansa su ma a wannan halin sallar ta su ta bashi نعم
da sun wurare goma sha ɗaya ko sha hudu ko sha shida da aka fitar aka ce sallar liman ce kawai ta tashi ta mamumai ba ta tashi ba wanda nan gaba wato za a yi bayani a kan su nan gaba za a yi bayani a kan su akwai waɗansu wuraren wanda aka ce sallar liman ce kawai take tashi ta mamumai ba ta tashi ba to وإن كان مأموما idan ko mamumin ne تمادى مع إمامه to wannan yana ɗaya daga wuraren da ake kiran su masajinin imani kun kun liman wato wanda imamu a wannan halin tare da cewa sallarsa ta baki amma dole ya ci gaba tare da liman dole ya ci gaba da bin liman sai dai liman ya sallama sannan shi ma in rasa a jiki ya tafi ya riska tare da liman ya sallama kuma ya tashi ya rama ya rama wannan sallar Mhm. amma wajibi ne ya shiga cikin kurkukun liman kenan yana cikin waɗansu gurare wanda nan gaba su ma za a yi bayani a kan su wanda ake kiran kurkukun liman wanda dole mamu yana ji yana ganin sallarsa ta ɓaci amma kuma ba dama ya fita ba ya ce zai fita ya sake niyya ya sake bin liman ba ko ko ya zo da wani kan mai yiwa zai fito wani abu cikin sallar liman ba dole ya ci gaba da bin liman duka sallah a ɓacin to
فإذا فرغ idan a liman ya gama صلى ما نسي sai ya sallaci abin da ya manta sai ya sallaci wancan sallar da ya manta نعم ثم يعيد ما صلى مع الإمام imanin kuma shi ma mun ya sake abin da ya sallata tare da liman في الوقت idan ka a cikin lokaci نعم to فإذا كانت جمعة idan sallar juma'a ce صلاها ظهرا sai ya sallace ta sallar azo ba zai ce domin juma'a mutum ɗaya baya yin ta sharadin juma'a jami'i ɗaya da cikin sharuɗar juma'a jami'i to تنبيه to da ta faɗakarwa سيأتي أن أحد الركعات da عند sanin ibn ابن القاسم a nan gaba cewa kuda da raka'a gurin ibn al-qasim نعم برفع الرأس من wato الركوع ibn al-qasim yana cikin malamai wanda suke a nasarar imam malik ka ga ba wani yake ya fi shi shukura tare da cewa ba wai shi kaɗai bane almajirin imam malik Ah, imam malik yana da almajirai wasu daga misra wasu daga magari wasu daga andalus wasu daga iraq wasu daga madina kanta to amma shi ne zafin wato ɗaya daga cikin wanda suke daga misalacin ke da zai zamo Allah ya sa ya ci su shukura domin ya ya ci su shukura an ce malami ne mai zanzani kwarai Mm, an ce a a watan ramadan ya kan yi sauƙar ƙur'ani ɗari hudu duk ramadan kuma an ce shekarar sa yadda yake ya raba ta gida uku ya raba ta wata uku ya tafi haji wato wata uku yake yi in ya fita hajji ne zuwa dawowa daga sanda zai sa kafa ta ya rage rusu zuwa sanda zai dawo wata uku yake daidai sannan in ya dawo wata hudu ya je ya tsare iyakar kasar musulmi da wanda suka rabu da kasar musulmi ba wato abin da ake kira ribadi ribadi ya je ribadi wata hudu sauran watanni biyar ko da suka rage masa to shine yake koyarwa shi da yake koyarwa wato wata biyar yake koyarwa wata uku haji wata hudu ribadi wata goma sha biyu kenan نعم نعم إلا في مسائل مذكورة illa fi masalila sai ko a cikin wa'insu mas'aloli sai ko a cikin Mazkuratun- wanda yake an ambace ta في المؤولات a cikin littattafai masu zau نعم a cikin littattafai masu zau nan gaba wato za a ringa bayanin irin gurare kamar misali man ce a man ta barin ɓoye karatu ko barin bayyanawa ko barin kamar barin iji ko barin a sujjar da tilawa to duk a nan ibn qasim ya dace da ashabu kan cewa kuda raka'a yana kasancewa da tsora hannu bisa gwiwa domin a wato idan mutum ya mance sannan da yake ake bayyana karatu sai bai bayyana ba har sai da ya sunkuya to da zarar ya dora hannu kan gwiwa ba magana ya koma ya sake maimaita karatu amma da zai jina kafin ya dora hannunsa bisa gwiwa ko da ya fara sunkuyawa ne to sai ya koma sai ya maimaita karatun a bayyana haka nan kuma in inda ake yi a koye ne shi sai ya bayyana bai tuna ba sai da ya tura hannu bisa gwiwa to ba ma dama ya koma ya ce zai maimaita karatun nan amma idan ya tuna kafin ya gama tura hannunsa bisa gwiwa to wannan sai ya koma ya sake maimaita karatun a boye inda yake ana neman su ya zo da shi ne a boye ko kuma misali kamar barin idi ne ko da guda ɗaya ce sallar idi sai sai ya mance a da yi kafa- kamar fa'in raka a farko misali sai zama kabara shida ne an ce a yi kabara bakwai ko tare da kabara harama to shi sai ya shida sai sai da ya tsoka ya har ya tura hannun sa musa goshi a musa gwiwa sannan ya tuna to wannan sai ya ci gaba sai dai ya sujada in ta kai ran kabara biyu wanda yake ya bari sai ya sujada amma idan ya tuna kafin ya gama tsora hannunsa bisa gwiwa sai ya koma ya zo da wannan kabara ko da kabara ɗaya ne haka nan kamar sujada tilawa wanda a cikin sallah ya karanta sujada tilawa amma sai ya manta da ya sujada ba to ya zama bai tuna ba har sai da ya je ya tsora hannun bisa gwiwa to wannan ba zai koma ya sujada tilawa ba amma idan ya tuna kafin ya tsora hannun bisa gwiwa to sai ya zo da sujada tilawa da kuma ko sallar farilla ko nafila illa iyakar sallar nafila ce sai a ce a raka'a ta biyu in ya tashi raka'a ta biyu to ya zo da wannan sujjada ta tilawa wacce ya fata a raka'a farko idan a sallar nafila ce amma idan a sallar farilla ce mahallin zuwa da ita ya riga ya wuce ko mahallin zuwa da ita ya riga ya wuce kuma karatun da ya kafin isama zuwan da suna zai yi jira shi na kuka yi zai yi sujada mai ta gyara tunda idan inda yake wato in ya koma din ya gyara ai ka ga yayi jadi zai yi sujada ba a yi zai zama ya zai sujada ba a yi saboda dadin da ya ko mhm, ya zama ya yi jadi kenan ala kulli halin wannan in dai ya koma ya gyara ai zai yi sujada ba a yi tunda a sannan ya zama jadi kenan kawai aka samu jadi ne zanza aka samu sai dai ya aikata wata tauyewa kuma daban ya zama jadi da tawaya ta taru to kuma sai ya koma sujada kan kenan ko amma in dai wannan mutuwar ce kawai ya koma ya gyara to kuma ya koma da ɗinkinai kawai amma ya zama har ya riga ya zo ranar sa suka gura to kaga inda aka ce ya bayyana karatu ya koyi wannan tauyewa ne sujjada kan take ba ba a daga ko Na'am.
in kuma inda aka ce ya bayyana inda aka ce kuma ya zo ya karatu sai ya bayyana haka ga shi wannan dadi ne ko Na'am.
domin dadi ne zai sujjada ba a daga to masarin sujjada ɓangaren ramar salolin nan ko ne sakaci amma na shekara uku da yi ko sama da haka to a zai ramar su kenan a wato yadda ke an yi ji ana neman su yara masu ko da sun ci haka kuma an ce akalla zai zo da sallar in yana so ya zama bai sakaci ba bai faɗa cikin haram ba abin da yake yara mun ne wancan haramcin na farko na bada sallar da kuma wannan na kiran namawar su sai akalla kullum ya sallar kwana biyar ya sallar ashirin da biyar a kulle yau domin ya zo da sallar ashirin da biyar a- a kulle yau
ya samu gudun ramuwar irin ɗin kamar asiba'i asiba'i ya lokaci da A'a, cewa aka yi a cewa aka yi rama ta ajiyar ku yanzu muka karanta cewa in zai rama ya rama ta ajiyar bayan asuba din idan zai rama masalan in yi asuba sai a zuwa la'asar da ba isha yanzu ya san aka yi a in aka yi azhar kuma sai ya fara ramawa daga asuba ko asuba haka ne
ashirin da biyar zai yanzu a kakar da ɗaya zama man sallah kullum wani mutum da ayyamin salatu da nufa da ko wanda ya sallar kwana biyar a kullum bai zama mai sakaci ba yau sallolin da ake bin mutum ya zama ya sallah mutum kwana biyar a kullum to ba za a ce ya yi sakaci ba amma ya zama kasa da haka ne ce wannan kan ya yi sakaci za a ɗauka cewa wannan sarkin da ya yi ya aikata haramu tare da wancan haramun din da ya aikata na barin sallolin har su kawo su ya rubuta ya ramu.
yana iya yi kamar
abin da yasa ne aka tabbata maganar son wanda yake mukallafi kawai saboda ya kamata gare mu to da yawa cewa shi mukallafi shi ne ake muhakaba da shi magana ta haramun ko ta wajabci na'am amma wanda yake ba mukallafi ba yaro karami to shi wannan sakamakon da aka masa sai abin da yake mandubi kawai ko kuma makaroni dan kuma kan tsakkin dukan sabiyu kuma da ne idan ma wajaba wal muharami dan kuma kan sabiyu kuma da ne idan ma wajaba wal muharami an kallafa wa yaro karami a cikin zance ne yake aka fi zaɓinsa a masaba ta imam malik allah ya gare da so abin da yake ba wani wajibi wani abin da yake haramu wato abin da yake kenan manduri da wanda yake masarufi da wanda yake mubahi duk wannan an tallafa wa yaro karami amma wanda yake daga gaske to shi wannan ya ce kanta da takarufi da abin da yake wajibi ko abin da yake haramu Na'am.
shi yasa ne da aka ce haramu alaihi sallan nafila tana haramta ga wanda yake daga gaske ta hana magana da yaro karami sallan na'am To, inda kilo ishamsi yayin hudowar rana daidai lokacin hudowar rana na'am wa inda goro da biha kuma yayin faduwar rana daidai sanda rana za ta wadi to haramun ne a yi nafila wa'annan lokutan guda biyu haramun ne a yi nafila a cikin su na'am wa inda khutbatul juma'ati wani na uku kuma a matsalar na ma da tsirrai na ta'ala an yi yayin hudubar juma'a shi ne yayin hudubar juma'a na'am yayin da mutum yake cikin hudubar juma'a haramun ne a yi nafila yin nafila a sannan da halatta ba na'am wa inda dhi'il waqti na hudu kuma shi wannan ba wai don wakacin ba ne a don wani hali ne da ya hau kan mutum yayin da wakaci ya yi kunci domin na'am aw ba'da khurujihi wato yayin da wakaci ya yi kunci na'am ya tsaya yin nafila to haramun ne yayin da wakaci ya yi kunci in ya tsaya yin nafila ba zai samu ne mai farin da wakacin ba to haramun ne a kan wani ya tsaya yin nafila na'am ba ma na kula a ko da ita karin nan wani abin da yake mutahabi a kan nan sai in ya koma karaya ko harama dan misali sallah asuba wanda bai tashi ba sun gari ya san sai wato a kan ni sallah asuba yadda aka sani shi ne cewa an sun karanta doguwar sura a ciki to amma a wannan hali ne sai ya tsaya karanta doguwar sura sai ya zama haramun a hajjinsa in ya zama ba zai samu ya raka a ɗaya cikakkiya ba sai bayan hudowar rana ko kuma ya koma karariya ya zama ba su cikakken raka ba sai bayan gari ya kai tsaye sosai sai zama karariya a sannan wato sai zama abin da aka fito a kan nan a harshen da ko ma abin da aka ayyana a kan sa shi ne ya karanta gajeren suna na'am ke da yawa saboda duban hali abin da yake misali yakan tashi ya koma haramun ma ko ya koma makaroni saboda duban wannan hali na'am yanzu kamar da yake abin da yake haramun ya kan koma mu dage ko ya duban wannan halin yanzu wanda shi wannan na ƙarshe shi ne ake duban tsara da wata kusa ko Na'am.
ba wa bukatu to أو بعد خروجه لمن عليه فرض ko ko bayan fitar lokacin ma ba a ci lokaci ba ne na sallar farilla to amma a can ne tsayawa yin nafila haramun ne da duk wanda yake ana bin sa sallah ta farilla ana bin sa sallah ta farilla abin da yake wani yake so ya kawo wannan farilla ba a ce zai yi nafila ba nafila ɗin ce ake yin ta bayan an tabbatar da an yi farilla sai an tabbatar da an yi farilla sannan ne aka so a yi nafila amma kafin a gama da farilla a ce kuma za a sa yin nafila wannan jiya magana ne jiya abu ne na shari'a gaba daya ma ta tare da ilayen ta ɗaga jiya a amara don a jari na tsaron ku ko a laifin duk wanda zai bada zuwa da Allah ba abin da ya bada da shi ki yake ya bada abin da Allah ya faranta a kansa domin ya bada abin da yake farilla a kansa ba da sun je tsayin nafila wannan haramun ne wannan haramun ne wato shi ma wannan duba da halin da mutum yake ciki ne ba wai duban lokaci ba ne duban da halin da mutum yake ciki na cewa ayon ana bin sa sallah wanda take ta farilla bai rama ta ba to yanzu a rama ta shi ne wajibi ya bar rama ta ce zai tsayin na kula haramun ne a hankalinsa ويكره بعد طلوع الفجر إلى أن wato an ga waɗannan wuraren a matsalar nan malam ba da sun da yake haramun a sallan nafila domin kuma tarajiyar amma a wajen matsalolin akwai mai suka kuma sallar yakan cewa yin sallar nafila daidai lokacin da rana suke karkata daga tsakiya haramun ne amma mu a matsalar mu ba ba haramci ba ko ma kan hanci ma abin kuma su shirya ba daidai sanda rana suke karkata daga tsakiya daidai sannan yin nafila ko da sun da fito rana matsalar nan malam cewa ba ko kar hanci ba amma a wajen kuma sabobin akwai wanda ka ce zuwa cewa haramun ne yin nafila a sannan to yau kuma an gana ta yin sallah بعد طلوع الفجر an yi wa alfajir إلى أن ترتفع الشمس da har zuwa rana ta ɗaukaka har zama to tarawiya ne a yi sallah in ban da wanda aka fitar cewa haramun ne shi ne daidai hudowar rana to sauran wannan lokacin duk da lokacin da an hudo da hudo har zuwa rana ta ɗaga shi da rauni da wani da wani maki tsawon maki a sama to wannan tarawiya ne to to waɗansu halaye wanda a kan nan a yi sallah ta nafila alhali a zubin ya hudu matsalar wanda bai shafa'i da wuce ba sai bayan alkubu da ya hudu to wannan ba ta ranke a harshen sa ya zo da shafa'i ko wutar a sannan haka nan wanda yake yana yin waɗansu salloli na nafila da daddare to sai ya zama ba da ganganci ba barci ne ya rinjaye shi bai samu ya farka ba sai kuma an yi da alkubu ya zama sallolin nan na nafila da yake yin su zai iya yi ya zama ya riki sallah tare da jama'a ya riki sallah kuma tare da jama'a to shi ma wannan ya halatta gare shi ba ka rashi a hakkinsa don ya zo da wannan nafilar da ya saba yi da daddare wadda bai sami yin ta ba sai kuma kamar su gaba tilawa su gaba tilawa ita ma mutum dan ya yi kafin iftari kafin gari ya fara tautayewa to shi ma ba ta hanci mutum ya karanta ayat da yake akwai su gaba tilawa a ciki to zo da su gaba tilawa a wannan idan gari bai fara farfarewa to ba ta hanci haka nan kuma sallar jana'a ita ma ayata bayan hutuwa alfijir da ku gari ya fara farfarewa ba ta hanci a ciki tare da cewa ta san masu yin ta mai ruwa a haƙƙin su ba farilla ba ce ko na filace ne wanda ya karata ayyana a kan su ba ta za su gano ba farilla ba ce a haƙƙin su na filace to amma ayata a sannan a wato ne gari ya fara farfarewa ba.
وبعد فرض العصر haka ne kuma sallan nafila tarahiya ne bayan an sallaci farillan la'asar kaga wannan da bambanci da wancan na baya wancan na baya cewa aka yi da zara a cikin ya hudu ba ana magana cewa sai an sallah asuba ba ko da ba a sallah asuba ba tarahanci yana ne amma ita la'asar ba tarahanci a yi nafila don lokacin ta ya shigo sai dai in an yi ta ne an yi la'asar din an yi farillar la'asar to shi ne karahiya mutum ya kallaci farillar la'asar shi kansa to shi ne karahiya a hakkinsa kuma ya ce zai na fi la'asar nan amma idan da riga ya yi sallar la'asar din ba to ko da an samu jinkiri ko da an samu jinkiri ya samu je ya zo da nafilar kafin ya sallar la'asar mutum je lokaci bai kunci ba lokaci ya kunci wannan a baya ya gabata gare mu cewa haramun ne zai cewa haramun ne in lokaci ya riga ya kunci to amma in lokacin bai kunci ba ya samu ya fara yin nafila kafin ya sallar la'asar bari ma an fi son haka din ma ko wanda yake ya saba da yin ratibi nafila kafin ya sallar la'asar ko ya da nafila ta sa sai ya zo da la'asar to ila an tusalla al-maghrib wannan karhancin yin sallar nafila bayan an yi sallar la'asar har zuwa lokacin da za a sallaci magariba bayan an sallaci magariba to kuma shi kenan ba sauran karancin yin nafila amma ko da rana ta faɗi kafin a sallaci magarba ta rahiya ne a yi sallar nafila in dai ba a riga ya sallaci magarba ba to wani mutum ce a saudiya bai an ce an yi sanin malikin a da da cewa an yi kira cewa shi nafila a mu a matsayin nan malik radiyallahu ta'ala anhu da mafi yawan mala- malamai ta rahiya ne ta rahiya ne to wa inda azan al-juma'ati haka nan kuma tarahiya ne a ce za a yi sallar nafila lokacin da aka yi kiran sallar juma'a kira na biyu ba kira na farko ake nufi ba kira na biyu wanda ake yin sanda liman ya hau kan bumbari min majalisi ga wanda yake da can a zaune yake da can a zaune yake bai yi nafila ba yace sai an fara kiran sallah kuma yace zai zo da nafila to wannan tarahiya ne a hakinsa amma wanda zuwansa kenan idan ya nafila shi ba karhanci a hajjinsa mutum dai ba a gama daga dukka a kiran sallar ba idan dai ba a riga an gama daga kiran sallar ba to dan ya zo da nafila wanda zuwansa kenan wannan ba karhanci a hajjinsa to wa ba'da fard al-juma'ati haka nan ma bayan karahiya ne a sallar nafila bayan an yi sallar farillar juma'a wanda yake ya je juma'a ya sallar farillar juma'a ya sa yin nafila kuma bayan ya gama wannan juma'a
fi musallaha inda aka sallaci juma'a fa inda aka sallaci juma'a to shi ma karahiya ne amma wannan fa ga wanda yake ya je juma'a ya yi juma'a inda aka ce karahiya ya sa yin sallar nafila a inda ya yi juma'a to ya bari sai ya koma gida in ya koma gida ya yi ya isa don kada waɗansu su ɗauka cewa a yi ko da an yi juma'a ba ta inganta sai an zo da azaha shi yasa aka karanta wato karanta yin sallar nafila bayan sallar juma'a yana daga sabbin zarayi ko shekafa ko shekafa don kada waɗansu su zo cewa ya azaha sun ma ba ta isa ba to
wala tukrahu inda waqti al-istiwa'i wato a kai a cikin malamai waɗansu sai a cikin musulmi an samu wanda ke ta cewa zuwa cewa ai juma'a ba ta inganta sai da sharadi kaza sai da sharadi kaza ko cewa sai an tabbatar da imani adadi da sauransu ne kamar da shi'awa suka tafi a kai kawai sai ya tafi shi'awa su yawa sai zama ba ta sallar juma'a ko ko da sun yi ta sai su ce sun sake ta za saboda suna ganin ai ba ta inganta ba ko ba ta isan musu ba sai sun sake su shi yasa aka karanta yin sallar nafilar bayan sallar juma'a to wala ku kuro ba karanta yin sallar nafila ba inda waqti al-istiwa'i lokacin da rana ta daidaita a tsakiyar sama lokacin da rana ta daidaita a tsakiyar sama ba karanci a cikin ai sallar nafila eh a masarar imam malik radiyallahu ta'ala anhu akwai wasu sama kuma da suka tafi zuwa halaccin sama akwai wanda kuma suka tafi zuwa karancin ta amma mu da masabar mu ba karhancin ma ko karhancin babu shi ne da can da ya fi shura to alhamdulillah to alhamdulillah kuma ya fara tsari shi ma sauri ne ta shi a wannan eh mutahibi ne kwarai kwa mutahibi ne yana cikin mutahibi kusan ma a malaman nan manya manya ai duk almajiran sa ne imam abu hanifa almajiran sa ne imam malik almajiran sa ne sauran ba su rike wakacin sa ba kamar imam shafi kuma imam ahmad ba su rike shi ba amma su wa'annan guda biyu wanda yake sun rike shi ai almajiran sa ne sun yi karatu da yawa a wajen sa illa iyaka su da suke da a wajen nan taka zuwa gare shi shi ne suka yi ƙarya a wajen wannan domin a hakika wato duk waɗanda suka bi ta kansu suka kai kan imamu ja'afar duk makaryata ne ba wani wanda shi'awa suka dangana zuwa gare shi wanda yake yawon su daga imamu ja'afar wanda yake amintacce duk a sanadin su sai ta samu akwai wanda yake larbai na wanda yake makaryaci ma gaba daya shi ne da ne kawai to da mu da yawa abubuwan duk da suke danganawa zuwa gare shi karya ne bai inganta ba da gare shi amma ba wai jan matsayin sa bai kai haka ba matsayin sa ma ya huce haka matsayin sa ma ya huce haka illa iyaka so hanyar da suka ne suka tare da su ba daidai ba ne ba daidai ba ne wanda ba daidai ba ba su bi ta hanya ingantacciya ba shi yasa suka daina na karya da yawa zuwa gare shi wajen maza mace ta hana su yin sallar ne bayan sallar kuma suna eh akwai wa'anda yake sun halarta ko a zanto ne wa misali a matsalar nomi shafi ma a zancen da yawa daga malaman su na karshe ai sun tafi zuwa cewa ya halarta ya halarta ai na sallar bayan sallar juma'a ko kuma sabobin da yawa da abin da a masabobin ne wanda suka fi yawan aiki da sabbin zaraye a nasarar imam malik nasarar imam malik ita ce ta fi yawan ta aiki da ta ka'idar toshe kafa duk wata kafa da za ta zamo a iya shiga ta ita a aikata wani barna sai ta zamo ke lalle kan ke kada a barta kada a barta ko da abin asali daidai ne shi yasa yake ɗaya daga cikin a asalansu ɗaya daga cikin asalai kaga nasarar imam malik ta fi duk sauran masarobin yalwar wuraren da aka kafa masarar a kai ta fi duk sauran masarobin
bismillah wannan fasali ne kiran sallah sunna ce an yi sami annasu a wuraren da yake al'ada mutane sukan taru a wajen ɗan sallah to shine yin kiran sallah a wajen yake sunna ashe inda yake mutane ba za su taru iyaka waɗanda yake sun zo iyakar su kenan bayan su ba wani mai zuwa to wannan ba sunna bane sai an yi kiran sallah ba sunna bane amma inda yake al'ada mutane sukan taru to shine aka sunnanta yin kiran sallah dama ita kiran sallah sanarwa ce da suka roƙa ce da kuma cewa an yi tanadin an yi shirin yin sallah kamar manyan masallatai da kuma masallatai wanda ba a juma'a a ciki shi kiran sallah abin da ake nufi da azanu al-ilam sanarwa shi da kurulil wakatin salatin masurati da haduwar wakatin sallah ta farilla cewa sallah ta farilla wakatin ta yayi ashe kenan ba a yin kiran sallah ga sallar da take ba ta farilla ba kamar sallar idi ko sallar neman shayarwa ko sallar kuma buyan rana to duk waɗannan ba a yi musu kiran sallah ba a yi musu kiran sallah sai sallah wacce take ta farilla kuma da aka ce shigar wakati ya nuna kenan ba za a yi kiran sallah ga sallar jarama ta za a yi ba kenan mu a masamman zai ma malik Allah da gare shi ba a yi kiran sallah ga sallar da ya jarama ta za a yi da kuma aka ce cewa wakacin da ya shigo ya nuna kenan a ce sallar da yake takadimin ta za a yi ba za a yi kiran sallah da ita wacce za a yi takadimin nata ba kamar misali a filin arfa da aka ce wanda yake sun tsayuwar arfa su haɗa azahar da la'asar su yi su a wakacin azahar to ita azahar din kenan za a yi wa kiran sallah banda ita la'asar akwai sabanin malamai akan wannan amma duk zancen da ya fi karfi shine cewa ita azahar din kawai za a yi wa kiran sallah tunda ita la'asar din lokacin da za a yi ta ai lokacin ta bai shigo ba to hun shi yasa tunda an ce bi da huli wakatin salati kaga daga tarifin ya nuna kenan sallar da lokacin ta bai shigo ba ko da an ce a yi ta to amma ba za a yi mata kiran sallah ba kenan to ana yin kiran sallar ba da lafuzza wanda yake an shar'anta su ba wai kowane lafazi aka ga dama ba a'a sai ya kawo lafuzzan nan da aka ce an shar'anta su wanda yake an sanar da su ne farko ga ablam zaidin a mafarki su ne lafuzzan Allahu akbar Allahu akbar أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله sannan ya maimaita shaidan nan guda biyu ashhadu an la ilaha illallah din da ya arfa da mafi ɗaukaka min sauki daga muryarsa awwalan ta farko na farko sai wato daga muryarsa da farkon zai faɗa ba tare da ya daga murya ba sannan ya koma ya maimaita su da daga murya sun ya kulu sannan ya ce wato mu a masabar mu kaga akwai sarki da kabirin kuma na farko guda biyu kawai ba hudu ba duk wannan akwai sabani na malamai akwai wanda suka tafi kai cewa takabirin na farko guda hudu ake yi ba biyu ba akwai wanda suka tafkan cewa ba a tarbi to kowanne ne daga cikin wannan hadisi ingantacce ya zo da shi akwai hadisi ingantacce wanda yake ya zo da cewa kabbara da ake yi yayin fara kiran sallah kabbara hudu ne. akwai hadisi ingantacce kuma da yake ya zo da cewa kabbara biyu ake akwai hadisin da yake ya zo da cewa ba a tarbi akwai wanda yake ya zo da cewa ana tarbi kowanne ya inganta illa iyaka wato shi imam malik yayi aiki ne da abin da mutanen madina ya tatta malaman madina a kansa tare da cewa ya inganta kuma shi ya tatta malaman madina a kansa sannan kuma ya sake cewa hayya ala sala hayya ala sala hayya ala falah hayya ala falah الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله yana yin daɗi idan kiran sallar na asuba ne bayan ya ce hayya alal fala sai ya ƙara assalatu khairun minan nawm sau biyu
ولا يجوز أن يؤذن بالصلاة من صلوات الخمسة حتى الجمعة قبل وقتها إلا صلاة الصبح.
ولا يجوز بهلك بأن يؤذن أي كرا صلى لصلاة جوة صلى من الصلوات daga sallolin nan farillai guda biyar ko da juma'a ce ko da juma'a ce kafin shigar wakacinta dole sai wakacinta ya shiga sannan za a yi mata kiran sallah tunda daman daga ainihin tarihin kiran sallah da aka ce sanarwa ne da shigar wakaci ashe sai wakacin ya shiga sannan za a sanar cewa ai wakacin ya yi to illa salata sunni sai ko sallar asuba shi an so a yi kiran sallah gare ta wato lamarin da sha'anin ita sallah asuba an so a yi kiran a yi kiranta a yi kiran sallar ta a cikin sudusi na karshe daga dare wato in ya rage daga sudusin karshe na dare to ya halatta a yi kiran sallar wato idan aka ɗauka misali daga faduwar rana zuwa hudowa alfijir daga faduwar rana zuwa hudowa alfijir to